من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya yi mana ni'ima ta haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Al-Khattab inda muka saba haɗuwa dukkanin ranar sabu a wannan lokaci na tsakanin magarba da isha a karatun littafin at-tajrid as-sarih bayan gama kenan karatun littafin kitabul kaba'ir littafin da biyo ba shi ne littafin al-tajiri da sarih wanda ahmad bin muhammad bin abdullatif a shajari al-zabidi rahimahullahu ta'ala ya rubuta wanda ya bar duniya hijira tana da shekara 893 Allah ya kanshi da rahama kuma Allah ya sanya mana albarka a cikin abin da za mu karanta littafi ne wanda al'imamu zabidi ya ikhtisaransa ya taƙaito shi daga littafin sahihul bukhari allah ya mana jagora za mu tashi hadithi na biyu mala yace an aisha ta radiyallahu anha anna al-harith ibn hisham radiyallahu anhu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah سوف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي لملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ويقسم عنه وإن جبينه ليتفصد أرقه عن عائشة رضي الله عنها لقى عائشة رضي الله عنها ألا قاري الراء قريتا ما لن يأمن القولين كيهي ولفظ دا بخاري أنفاني دش إن يتي عن أم المؤمنين زي زود عن أم المؤمنين عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن الهارث بن هشام daga uwar muminai aisha allah ƙara yarda a gare ta ɗaya daga mata maki sallallahu alaihi wasallam wanda allah subhanahu wata'ala ya ce iyaye ne na waɗanda suke masu imani ma dama kai mumini ne to uwa ce a gare ka radiyallahu anha annal harith ibn hisham lalle harith ibn hisham radiyallahu anhu allah subhanahu wata'ala ƙara yarda a gare shi wannan harith ibn hisham al-makhazumi dan uwan Abu Jahal ne shakikin Abu Jahal shari'a ta Allah subhanahu wata'ala ce Allah tabbatar da shari'ar Allah tabbatar da mu kan shari'a Allah subhanahu wata'ala shiryar da waɗanda suke sun bauɗe mu hanya shekara ta takwas da hijira ya musulunta kenan amal fata iya daga fiyayyu cikin sahabbai kuma yayi shahada a yaƙuƙuna na fatuhu na sham shekara ta goma sha biyar a ranar yaƙin badar yana daga wanda ya fita ranar yaƙin badar amma kuma sai ya gudu allah bai ƙaddara mai mutuwa ba allah bai ƙaddara mai mutuwa ba shi ne hassan ibn sabit radiyallahu anhu yake mai zambo yake cewa in kuntu kadibatun bima haddathani fa najawtu man jalhar ibn hisham ترك الأئبة إن يقاتل دونهم ونجا براس أمر ونجامي yace in har kin zamanto abin da kika hudi mun ba gaskiya bace in har ƙarya kika gaya mun to ki samu tsira ki samu guduwa irin guduwa na Haris bin Hisham wanda ya tsere ya bar masoyan shi dan kai yayi yaki akan ba su kariya ya gudu akan doki wanda yake da gashi da kuma linzami ya gudu akan kenan ma'abucin gashi da kuma linzami wanda asma'i ya bashi uzuri akan guduwar da ya ce Allahu ya alam ma taraftu qitalahum hatta ramu firasi bi ashqara muzbadi Allah yana sane ban bar yaƙar musulmi ba a lokacin badar shekara ta biyu har sai lokacin da aka harbi doki na da jan abu mai kunfa ma'ana jini wa wajen tarihar mawata min tilqa'im har sai da naji warin mutuwa a can wajejensu fi ma'azaqin wal khayl lam tatabaddali fi ma'azaqin a titina saboda haka a lokacin da dawakai ba su gudu ba fa alimtu anni an uqatila an uqatila wahida sai na gane cewa lalle babu yanda za in zamo na yaƙi ɗaya uku talwala yanki a dubi mashadi in ku har ne haka nan to za a kashe ni babu yanda za a iya zamanto makiyina na iya masa wani rauni a wannan mahaɗaƙin sau da haka haris bin hisham allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi ga shaƙiƙin shi fir'auna na wannan al'umma sa'ala rasulullah sallallahu alaihi aisha tace haris ibn hisham ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai a gaban aisha aka yi wannan saboda haka hadisin ya zamanto kenan hadisin aisha ne saboda wani abu ne wanda ta halarta ko kuma ya zamanto aisha ba gabanta ba aka yi gurin wa ta samu ilimin wajen haris ibn hisham kaga nan gurin ruwaya ta akaran sai ya zamanto daga mursal sahabi mursal kuma na sahabi wannan kenan babu wani kura a ciki saboda haka kenan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Haris bin Hisham Aisha tace ya tambayi maki fa qala yace ya rasulullahi ya maki Allah kaifa yatikal wahyu kaifa yatikal wahyu ya ya wahayi yake zo maka anan gurin tambaya kenan akan sifa ta wahayi karan kanshi ko kuma sifa ta mai dauke da wahayin ko kuma ma abin da yake game ma'ana duka dai yaya wahayi yake zo ma malamai suka ce cewa wahayi yake zowa anan sai zamanto tun da wahayi ba wani abu bane mai rai kenan sai zama an yi amfani da majazi amma abi ne sananne an san wahayi ai baya zuwa da kanshi zuwa ake da shi saboda haka kaifa ya tikal wahayi ya rasulullah ya wahayi yake zoma ba laihi bane tambaya dangane da yanayin zuwan annabawan Allah su ba wahayi ga annabawan Allah irin wannan tambaya kuma tambaya ce wadda take ta kare kini kamar annabi Ibrahim alaihi salam da ya tambaya rabbi arini kaifa tuhil mauta qala aw law tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi a na tabbatar da gaskiya amma nayi wannan tambaya ne liyatma inna qalbi wanda aka kaifa yatika alwahyi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda ƙara samun yaqini akan abin da yake kaifa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya ce ahyanan wani lokacin ahyanan ma'ana jam'i nahini wani lokacin ana itlaqin shi akan lokaci karami ko kuma tsantsan kawai lokaci a hayanan wani lokacin ya atini wahayi yakan zo mini mithla salsalatul jars yakan zawwa yanayin zuwan shi gare ni mithla kwatankwacin salsalatul jars salsala kadawa ko bugawa ko ƙara na aljars ƙaraurawa aljars shine ƙaraurawa nan gurin sai aka kwatanta kenan sauti din kenan mithla salsalatul jaras mithla salsalatul jaras kamar ƙara wanda yake na ƙaraurawa saboda haka nauyin shi da kuma yanayin ƙaran shi kamar ƙara na ƙaraurawa ba wai bangaren abin da ya shahi sauti ba ba wai bangaren abin da ya shahi sauti ba saboda ba lazum bane ba dan an kwatanta zuwan wahayi da ƙaraurawa sai ya zamanto sun yi kamanceceniya ta ko'ina wannan ba lazim bane ba ya zamanto mushabbaha ya yi kamanceceniya da mushabbahun bihi abin kamantawa ya yi kamanceceniya da abin da aka kamanta da shi ta kowace sifofi a ba lazim bane ba wannan saboda haka kenan inda haka ne kaga ta nan ne mai faɗi zai samu damar cewa ta ƙaƙa za a kwatanta wahayi saƙon ubangiji kuma a kwatanta shi da ƙaraurawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan la ta sahabul mala'ika qawmun ma'ahum jaras mala'iku fihim jaras ba su abukantan mutane ba su zama tare da mutanen cikin su da akwai ƙaraurawa kamar kir wannan ko na mantir ko na salula ko na wannan duka wannan ba daidai bane hatta da na salula da muke sawa ko kuma na mantir duk wannan kuskure ne malamai mu'asirun sun yi magana akan rashin halaccin wannan musamman ma a masallatai musamman ma saluloli da za ka samu na musulmi da wannan lalle wannan abin mu yi ƙoƙari mu gyara wajen sanya ƙararrakin wasu abubuwa ko kukan zakara ko wani abu sau da haka a nan gurin da aka kwatanta mitar salsalatul jaras ba wai wajen ruri ba ake zance wajen ƙaran shi da kuma nauyin shi kamar yadda za ka ga kaɗawa na ƙararrawa lokacin da ya kaɗa za ka ji a kunnanka kawai wannan kake ji ba ka iya jin wani abu in ba wannan ba to nauyin shi mitar salsalatul jaras wahuwa a shadduhu arayya wannan kuma wahuwa shine a shadduhu arayya kenan wahuwa shine a shadduhu arayya mafi wahalar shi mafi tsananin shi arayya a gare ni mana irin yanayin wahayin da yake zauwa wannan mazala sara sai ce to shine yafi bani wahala dama kuma sabon Allah subhanahu wataala Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila tabbas zamu bayar gare ka zamu jefa magana mai nauyi wahayi kenan Allah ya ce ya ya ya kuzul kitaba bi quwwa saboda haka wahayi yakan zo ma manzala sarsan da irin wannan yanayi kin fa yaqsimu anni sai ya datse sai yanke daga garan wa qad wa'aitu anhu ma qala amma hakika na kiyaye na har da ce dukkanin abinda mala'ika ya gaya mini a irin wannan yanayi kin wa hayanan wani lokacin kuma ya tamassalu liya da malaku rajulan mala'ika yakan suranta min yakan surantuwa a gare ni ya rikide ya suranta zuwa ga sifata ya tasawwa wa hayanan ya tamassalu liya da malak wani lokacin kuma mala'ika yakan musantuwa ya suranta a sura ta dan adam zuwa gare ni irin wannan yanayi kin wanda mala'ika yakan surantuwa a wannan babu cin karo da abinda Allah yake ambatawa na faɗin kafirai cewa in hada illa qaulul bashar saboda haka kenan ya tamassalu liyal malak malaika yakan zamantawa ya suranta a gare ni sifa wacce take kenan ta bil adama kamar hadisi na biyu a 40 hadith wanda malaika jibril ya zo ko kuma lokacin yayi shiga sura irin ta dihiya ko kuma yayi shiga ta wani wanda ma ba a san shi ba a cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wancan wanda ya gabata na sabkar wahayi wanda aka kwatanta shi da karan ƙararrawa yana kamanceceniya da hadisin abu huraira wanda yake cewa idan adallahu fi samai amran in Allah ya hukunta wani al'amari a sama darabatul malaika bi ajnihatiha malaiku sukan buga fukafukansu khuda'anan li qawlihi dan risinawa ga fadin Allah ka annaha silsilatul ala safwan kai ka ce bugawar fukafukan nasu kamar wani kwaɗan sarƙa ne da aka taki falamin dutse da shi irin nauyin abu saboda haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ce hatta idan fuzi an qulubihim qalu ma za qala rabbukum har sai lokacin da aka cire wannan razani daga zukatansu sai kuma juna ya tambayi juna ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al kabir saboda haka kenan wahayi yakan zo manzo Allah sallallahu alaihi a sura daban-daban kuma cikin akwai dalili cewa lalle sauraron mala'ika da wani wannan yakan kasancewa kenan da sauti wanda ya dace ma yanayinsu kamar yadda dalilai suka yi nuni akan yanayin zuwa ƙin afsa wannan sura sai ce kuma wani nau'in na daban tun da can gurin dama ya tambaya kai fa ya tikal wahayi ya rasulullahi yaya wahayi yake zo ma sai ce wa ahyana wani lokacin kuma ya tamassalu liya ya tamassalu liya yakan surantuwa liya gare ni ma'ana dan saboda ni kenan yakan suranta ya rikida daga sifan shi ta mala'ika zuwa sura ta ɗan adam don wa don saboda ni ya tamassalu liyal mara mala'ika yakan zamantawa ya tamassalu liya ma'ana don saboda ni lamu ta'alil kenan almalak mala'ika saboda haka kenan almalak kuma anan alda aka sa kenan wani mala'ika mala'ika jibrilu rajulan ya zo mun a sura ta bil adama namiji kamar misali dihiya ko wani shi shi ma wannan dalili ne da yake nuna rikiduwar mala'ika zuwa ga sifa wadda take ta bil'adama wanda dalilai duka sun yi nuni akan samun hakanan ɗin saboda haka kenan ya sama saluliyar malak rajulan yakan surantuwa a gare ni sura wacce take ta bil'adama fayu kallimu ni sai kuma ya zamanto ya yi mun magana fayu kallimu ni a cikin sahina abu awana wa huwa ahwanuhu alayya shine mafi sassabcin shi kenan da ziyara wa huwa ahwanuhu alayya wanda me mala'ika zai zo mun a sura ta ɗan adam saboda yanzu zai mu'amalance ni kamar mu'amala kenan ta ɗan adam to shine ahwanuhu alayya kaga bainama nahnu julusun inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina rajul shadid bi'adhi thiyab shadid sawali sham la yura ali athar safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai zo a irin wannan sura saboda haka Allah subhanahu wataala yakan turo mala'ikun shi a irin wannan sura ta bil adama haka wancan mala'ika mala'iku da aka turo mala'ika da aka turo wanda mala'iku guda biyu afun wanda suka zamanto sun tantauna dangane da mutumin da ya kashe mutum 99 ɗin nan bayan wancan malami ya ba shi shawara ta barin wannan garin na sabo ya je garin da ba shi ba kaga da Allah ya karɓi ran shi mala'ikun rahama da kuma mala'ikun azaba suka zama sun tantauna kan wane ne zai tafi da shi kaga a nan gurin sai wani mala'ika aka turo shi shi ma a sura ta bil adama sai zamanto ya raba musu garrama saboda aka fayukallimu ne sai zamanto ya tantauna fa yukallimuni sai zamanto ya tantauna da ni fa'ima ya kul kuma sai zamanto na kiyaye abinda ya zamanto yana gaya mini fa yukallimuni sai tantauna da ni fa'ima ya kul shi ma cikin nan gurin akwai dalili a bisa kenan yawaituwa na wahalhalu da kuma fama wanda sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin sabkar wahayi a lokacin sabkar wahayi saboda irin wancan yanayi ya saba ma ada sau da haka kenan ya ce fayukallimu ni fa'ima ya ƙulu sai kuma ya zamanto ya tantauna da ni fa'ima ya ƙulu sai in kiyaye irin abin da yake faɗi ƙalat aisha radiyallahu anha aisha na ƙarin ra gare ta ce wala ƙadar aituhu ta ce tabbas haƙiƙa ra'aituhu na gama zana sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai aisha take tabbatar kenan da ni wannan yanayin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi sai ta ce wani ƙadar ra'aitu wa ƙiƙa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan sai ta ce wani ƙad ra'aitu ta zo da wawon ƙasar da kuma lamun tauki wani ƙad wallahi haƙiƙa don tabbatar da abin kenan ra'aitu sannan kuma na gan shi ne da ido na ba gaya mun ba kai yanzu alaihi wahayi wahayi yana sauka a gare shi filiyon shadidil bar ainin da ana matsar sanyi ainin da ana matsanancin sanyi wa inna jabinahu amma a lokacin jabinahu kundukukinsa goshinsa la yatafassalu araqan jabin kenan shine nan gurin saboda haka yana tsatsagar da mi araqan yana tsatsagar da araqan jibi sai aka yi amfani da yatafassalu kamar bugon jini da ake cewa alfasal kenan yatafassalu yana tsatsagar da araqan a wani guri ne irin wannan gaba din tawaru ina inda Aisha ta ga makamancin haka tunda tace wala qadar aitu yanzu li alayhi wa fil yawm shadidil bard a yinin da yake mai matsanancin sanyi yinin da ake matsar sanyi amma wa inda jabina hula ya tafassaru arakan wanda yana nuni akan shi ma dai wahala da kuma tsanani a lokacin sabkar wahayi ga manzon sallallahu alaihi wasallam saboda ya saba daga ada inda aka sani wannan sai yasa sai ake yawan samun mai zubar jibi tare da shi tare kuma da cewa a lokacin ana tsananin sanyi fa yaqsimu anhu sai zamanto ya yanke daga gare shi wannan jabina hula ya tafassaru arakan amma a lokacin goshinsa yana tsatsagar da yana faffatsar da arakan shibi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi bayan yin yarfaga Aisha radiyallahu anha a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansu tace sai irin abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da yake samun shi sai zamanto ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin aisha ta ce sai ga shi sallallahu alaihi wasallam kenan zuwa ta karyo mishi tare kuma da fi lailatin shatiya a daren da yake mai matsar sanyi amma kuma salasa sai ga shi bi sai kuma abin ya zamanto ya yayi saboda haka la yaka fasalu arakan kenan wahayi sakon Allah subhanahu wataala al'amari ne wanda yake mai girma umarni na Allah shi yasa kenan yanayin sarkar wahayin ma sai zamanto shi ma tare da tsanani ake samu wannan a cikin wannan hadithin za mu ga akwai tambaya akan kaifiya ta sabkar wahayi don samun nutsuwa ba wai don suka cikin yaƙini ba don ƙarin tumani na da kuma ƙarfin imani da kuma halaccin tambaya akan halayen annabawan Allah na yadda ake sabkar musu da wahayi da wani abu makamancin haka sannan kuma wanda aka tambaya sannan kuma wanda aka tambaya kenan ya kamata ya hudu kashe-kashen yadda al'amarin yake kenan in zai ba mai tambaya amsa kenan sai fara mai bitafsir shi yasa nan sai dinga hudin yanayin wahayi da yake sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha sai ta ce wani lokacin ga yanayin yanda wahayi yake sabka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda farkon yanayin fara wahayi shine a ru'ya salihah kamar yanda zamu gani a gaba ko kuma a ru'ya salih a wannan yana daga ciki haka kuma mala'ika zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sura ta dan adam yana ciki haka kuma mala'ika zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon wahayi ta yanda yanayin zuwan wahayin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji tamkar an buga wani abu wanda yake ƙaraurawa da a tattara duk tunanin shi da sauraron shi baki ɗaya ya zamanto kacokan in shi yana kan abin da zai zamanto an gaya mashi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma irin abin da mala'ika yakan jefawa kenan a zuciya shi na ilhama inna ruhal qudus nafasa fi ru'i ran tsarki mala'ika jibrilu ya jefa wahayi a cikin zuciyata ya cike na an same wannan ko kuma ru'yar salihah kenan wanda kenan ru'yar anbiya haqqu irin abin da annabi sallallahu a mawliki zai zamanto ya gani kamar irin abin da aka nuna ma manzo Allah sallallahu na baitul maqdis da abubuwa kenan kamar abin da Allah subhanahu wataala nuna ma manzo Allah sallallahu afun na shigar shi kenan harami shigar shi makka laqad sarqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun kaga Allah ya nuna ma manzala sasa a mawarki kuma hakan ya zamanto ya tabbata gashi na ahili Allah ya ce tabbas Allah ya gaskata ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari sannan kuma nan ga shaharat ibn hisham ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kaifa yatika alwahyi yaya wahayi yake so maka kaga sallallahu alaihi wasallam aka tambaya a nan gurin tambaya ta neman ilimi ko neman istifsari kan wani al'amari bai daga abin da za a lissafa shi a matsayin reni ko kuma mutum yayi tambaya a fassara kai tsaye tambaye shi da ko shakka ko kuma bai imani ba kaga nan gurin tambaya kan wannan to kaga na zaman sai a dauka ni kenan dan saboda ni ƙare ƙini ne sannan kuma ba a rena a ce in mutum ya tambaye ka ba za a ba da amsa ba ko kuma mutum bai isa ba a mai kaza ko bai kai a kula shi ba a za a kalli kowa gwargwadon yadda yi wannan tambayar sannan kuma a kula da shi in har zai zamanto an saurari tururuwa annabi suleiman alaihi salam an saurari tururuwa to kaga ina ga kuma kenan da adam sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yayi ishara yayi ilhama ga kudan zuma wa harabuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan to kuma ina ga dan adam wanda Allah subhanahu wata'ala ya karrama kenan tsarin sallallahu alaihi wasallam sai aka sauraro wannan an Aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha qalat awwal ma buli'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi thumma wubbiba ilayhi al-khala' وكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغير حراء فيتعنف فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزول لذلك ثم يرجو إلى خديجة فيتزول لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الرجال ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروء فقال لي خديجة وأخبرها على خبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب الإبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا, كبير شيخا كبيرا قد عمي فقال له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخي فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل, نزل على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي وإن يدركني يومك أنصرك نصر مؤذرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوعي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نما دي رواية عائشة أم المؤمنين الصديقة ابنة الصديق حبيبة رسول الله المبرئة من فوق سبع السماوات عن عائشة أم المؤمنين كنا أبن دي منا nan kaga yace ummul mu'minina kenan duba da ni asali radiyallahu anha kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa azwajuhu ummahatuhum ma ta kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne na waɗanda suke kenan masu imani ana Aisha ummul mu'mina radiyallahu anha uwar mu'mine Allah ƙara yarda a gare ta uwar mu'mine bangaren ni ihtirami ba wajen kaɗeta ba ko kuma dubi kenan girmamawa da kuma kimantawa sama da ma mahaifiyar mutum أنها قالت عائشة تتي أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا أبين دما كي صلى الله عليه وسلم فارا أكا فارا ميدا شي من الوحي دقا وحي من وانا ما نبنسك تيكوري تزمن تو تبقيضية كنان دقا بانقر وحي كوكما بيانية كنان بياني نكنان شي وحي الرؤية الصالحة رؤيا وانا يكي الصالحة نقري wannan aisha tana faɗin kenan abin da ai bata halarci wannan ba tunda lokacin da aka fara yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kenan a lokacin aisha radiyallahu anha an ayyata to saboda haka kenan nan gurin aisha kenan tana faɗin abin da ya zamanto ta ji kenan daga me daga wasu kenan awwal ma budi abi rasulun minal wahai ar-ru'ya as-salihah ruwaya ta ma'mar da yunus as-sadiqa kenan wanda ya ga as-sadiqa babu laifi shine as-sadiqa mafarki wanda yake na gaskiya wanda kenan babu hayaniya a ciki in annabawa ne suka yi kenan mawarkin annabawa gaskiya ne saboda haka fin nawmi a cikin barcin shi sallallahu alaihi wasallam nan kuma da aka ce fin nawmi kenan dan ambatan mawarkin wanda ya keɓanci wannan dan fitowa da abin a hili da kuma bayani da kuma tunkuɗewa dukkanin tunanin da wani zai kenan nami kamar dubi na ganin ido shi yasa sai aka zo da wannan kenan sifa ce ta wattaha al'amari din saboda aka finnomi ma abinda Annabi sallallahu alaihi ya fara da shi finnomi shine ar-ru'ya salihah mafarki wanda yake na gaskiya wanda kuma wannan ru'ya salihah malamai suka ce ta faru ga manzo Allah sallallahu alaihi kafin wata shida da fara sabkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi annabi sallallahu alaihi dinga ga wannan kamar wasu irhasat ne waɗansu alamomi ne yin mafarki in yayi mafarki da an waye gari abin da ya gani sai abin ya zamanto ya faru sannan kuma zai huce ya ji dutse yana mai sallama inni la arfa hajaran bi makka kana yusallimu alayya kaga duk wasu al'amura ne da suke nuni kenan akan abin da zai zamanto ya faru to kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya dinga sanni kaɗaituwa kenan kaɗaituwa sallallahu alaihi wasallam sau da aka fakana ta ce ya kasance sallallahu alaihi wasallam kenan a wata nuska in yana zawa wa kana la yara ru'ya baya ganin mafarki illa ja'ad face wannan abin da ya gani sai ya zo misal farqi subu kamar haske falak kamar haske wanda yake na asubu kul a'udhu bi rabbil falak sau da aka gama haske na asuba saboda bayyano abin a hili shi yasa sai aka kwatanta shi da haske na mi na asubahi kenan tamkar kenan haske na asubahi kamar ina misalin wannan kamar mafarki da annabi sallallahu sai na shiga masallaci wanda yake mai alhurma ma'ana shiga shi makka la yara ru'ya sallallahu alaihi wasallam baya ganin wani abin mafarki illa ja'at mithl falaqi subhi thumma fabbiba ilayhi al-khala sannan kuma sallallahu alaihi wasallam sai aka kaunatar da shi sai aka kaunatar da shi aka sanya mishi sammi alƙala kenan ilhama da ubangi sanya zaman tomi ya yanke daga mutane sallallahu alaihi wasallam da zaman to kenan ya shiga guri wanda yake sai shi kare nan malamai suka ce akwai fadakarwa akan fadalar haka musamman in mutum zai tafakkuri akan ayoyi na Allah sannan kuma akwai hutar da zuciya daga waɗansu ashigal musamman a lokacin da mutum ya zamanto yana ambata Allah subhanahu wataala shi yasa aka sunnanta wani itikaf kenan a kwanuka waɗanda suke na ƙarshe na ramadan sun mahubi bai ilaihi kala sannan sai aka ƙaunatar wa manzala sallallahu alaihi wasallam san kenan kaɗeta kaɗetar manzala sallallahu alaihi wasallam wannan ta kasance don saboda kusantar allah subhanahu wa ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam ya kalu bi gari hira ya kasance sallallahu alaihi wasallam yakan kaɗeta bi gari hira a kogon hira kogon hira kogo ne wanda yake a wani dutse tsakanin shi da makka mil uku mil uku wanda yake hagu na wanda yake mai tafiya zuwa ga mina saboda haka aka ce ghar kuma shine kafa wata kowa ana mai jam'i a ce hira ne kenan saboda haka kenan ghar hira a kogon hira fairuz abadi yake fadi a sufur sa'ada yace ya kasan yace yayin da ya zamanto kwanukan wahayin ma'aiki sun zamanto sun karrabu sai aka sama maki sallallahu kaunar kaɗaita shi kare sai zamanto yana kaɗaita a kogo a dutse na hira wanda a gurin dutsen da akwai wani ƙaramin kogo yace wanda tsawon shi arba'at azru tsawon wannan kogo zura'i hudu fadinsa kuma kenan fadinsa zira'i da kuma ɗayan ukun zira'i sallallahu alaihi wasallam sai ta hannasu fihi annabi sallallahu alaihi sai zamanto ya ta hannasu fihi sai zamanto ya nisanci laifuffuka kenan in at-tahannus akan kenan ma'ana ijtinab na abu kenan tahannus fa yatahannasu fihi sai zamanto yana nisantar laifi a cikin tunda yanzu in ya zamanto yana nisantar guraren laifi in ya zamanto ka killace kanka ka ware daga cikin mutane wanda cakudadde ne a cikin su ke da waɗansu ababe wanda ba daidai ba kenan yanzu ne ta jannabtar lins ka ƙaurace ma kenan aikata abin da yake laifi ko kuma ya ta'allafu fihi kamar yanda zuhri ya fassara sai ce huwa ta'abbud shine kenan at-ta'abbud bauta da yake na al-layali darare zawatil adl to wani irin bauta wasu ka ci a bauta ɗin da tuntuntuni akan wannan wasu ka ci ai ƙaurace ma wannan ma ana kiran shi da sunan bauta ko kuma a akan abin da ya samu na bakaya na addini na annabi ibrahim alaihi salam wanda waɗansu ɗaiɗaiku suna kan wannan ko kuma ya zamanto kenan ambatan allah subhanahu wataala wanda mun san zikiri nau'i ne daga nau'ika waɗanda suke daban-daban saboda haka nan an keɓanci kuma malamai suka ce kogon hira da bauta saboda ƙarin kenan fadala akan wanda ba shi ba saboda ya zamanto kenan munzawin majmu'un litahannusihi saboda haka sai ya zamanto salalisan ya tattare ya kaɗe ta anan sannan kuma daga nan yana mimi hange kenan yana hangen ka'aba wadda take a bar girmamawa saboda haka kenan wanda kuma dubi zuwa ga ka'aba shi kaɗai kenan wani nau'i ne daga nau'i wanda yake na ibada saboda haka annabi sallallahu alaihi suka ce anan sai zamanto ya haɗa abubuwa guda uku abu na farko kaɗai ta shi na biyu kuma wannan at-tahannus ibada da yake sai kuma yana dubin Ka'aba wadda take mai girma sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa ta'budu layali zawatil adad shine bautar Allah da yake a nan waɗansu ɗan darare waɗanda suke ma'abuta ƙididdigawa da rahima ma'adudat kenan wasu darare waɗanda suke ba su da yawa shine bai wuce ba kenan kamar wata guda ko kuma kwana goma zuwa kwanaka waɗanda suke ashirin saboda haka zawatul adad waɗanda suke ma'abuta ƙididdigaggu ƙabla an yanzu a kafin salasan ya yi bege ya yi shauƙi ya koma ila alihi zuwa ga iyalinsa wai ta zawwada lizalika ya zamanto ya riƙi guziri lizalika don me don wannan kaɗeta don kuma wannan ibada ashe ba a yarda ba mutum ya zamanto kawai ya kaɗeta a wata kafa ko wani bigire da niyyar cewa Allah subhanahu wataala zai arzuta shi ko kuma abinci zai zo mai ثم يرجو إلى خديجة رضي الله عنها سيكما يقوم أقول سيدتنا خديجة فيتزوج لمثلها سيكما يتزوج يقار رقل قزير لمثلها دنك تنك تمي waɗannan kwanuka a nan malamai suka ce an keɓanci sayyidatuna khadija radiyallahu anha da an bato bayan ya gabata cewa sun qabla an yanzu a ila ahalihi kan ya koma zuwa ga iyalan shi nan kuma sai aka ce sun mayar ila khadija aka ƙara keɓantar ta kenan da wannan suka ce akwai ihtimalin cewa kamar tafsiri ne na abin da aka yi ibhamin shi a can kaga a can sai aka ce mi kenan qabla an yanzu ya ila ahlihi to da an nuna ma ahalin wa sai aka ce sun yarji'u ila khadija ko kuma dai ishara ne zuwa ga mai kebantuwar sayyidatuna khadija a cikin dangin manzala sassa akan yi masa wannan gusurikin wanda kuma mun san yanda gudunmuwarta a farkon addini wanda har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya faɗi irin yadda ta zamanto ta yi ɗawainiya da dukiyarta wanda babu wani wanda zai addini nan na musulunci face tana da kamashin lada a ciki a ciki za mu ga akwai cewa lalle yankewa na gabaki ɗaya daga iyali mutum ya yanke wannan ba sunna ba ne ba kaga aka ce sun mayar ila khadija saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bai yanke ba gaba ɗaya je shi kogon hira kawai ya zauna ya killace kanshi gabaki ɗaya a yakan komawa saboda ni darura daga daruriyar hatta ja'ahu al-haqqu har wahayi ya zo mai ma'ana gaskiya ta zo mai kenan ba a yarda ba ka ƙaurace ka tafi ka bar iyalinka ka killace kanka kawai ibada kake yi ba tare da ka dawo cin iyalinka ba yanzu sai a samu kuskure kai ka tafi can gurin kuma nan gurin ka bar iyali sasakai to in ba har ba a yarda ba ka killace kanka ka ƙaurace ma iyalinka ba tare da kana bibiyar su ba to ka ga min babu aula bai kamata ka bar iyalinka da sunan neman abinci ba tare da jefi jefi ba kana dinga dawowa wajen iyalinka saboda haka kenan hatta ja'ahul haq har ya zamanto wahayi ya zo mishi gaskiya ta zo mishi a kitabun tafsir ce yace hatta faja'ahul haq har ya zamanto kenan malaika jibrilu ya zamanto ya fado mishi a gamsake saboda haka kenan ya fado mishi a halin rashin shiri hatta ja'ahul haq har ya zamanto malaika jibril ya zo zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ghar hira halin yana cikin wannan kogo na hira faja'ahul malak sai mala'ika ya zo mai wani mala'ika mala'ika jibril malaman sira wasu daga ciki suka ce shine 17 ga watan ramadan a ranar litinin a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika shekaru guda 40 daidai ya cika shekaru guda 40 daidai sallallahu alaihi wasallam saboda haka faja'a wa huwa fi ghar hira'in faja'ahu al-malak faqala qara'a sai mala'ika ya zo mai faqala qara'a sai ce mai yi karatu wannan umarni don saboda faɗakar da shi da kuma farkar da shi akan abin da zai zamanto ya haɗu da shi ko kuma a babe wanda yake na nema don saboda kafa hujja akan cewa me za a kallafa mushi wani abu wanda yake mai wahala wanda a lokacin ba zai iya shi ba ko da ko daga baya zai iya to amma a yanzu kenan ba zai iya shi ba la'alla kenan wannan yasa sai aka yi umarni zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ce fa akhadhani sai ya danke ni wane malaika jibril fa ghattani saboda haka sai ya manna ni da cikin shi ya matse ni fa ghattani sai zaman to ya matse ni a wajen tabarani shi kuma kenan fa ghattani fa ghattani saboda haka shi ma ya kai mun kenan yanda yake makara saboda haka ya kai mun makara hatta balaga minni aljahad har ya kai matsar kokarin shi ko kuma ya kai matsar fama shi wajen mi matse jikina wannan ya nuna kenan zuwan mala'ika jibril ba a sura shi ta mala'ika ba wanda annabi sallallahu so biyu ne ya ga mala'ika jibril a sura shi ta mala'ika kenan wannan a suffar ne dan adam ne mala'ika jibril haka nan ya faru tunda a cikin ina a cikin kogon hera ne al'amarin ya faru saboda haka hatta barga min aljihad har sai da ya kai matsar kokarin shi wajen matse ni ya kai kokarin shi wajen matse ni sun ma'arsala ni sai kuma ya saka ni faƙala ƙara'a ya kuma ce mun dai yi karatu faƙultu na ce ma ana bi ƙari faƙaza ni ya kama ni karo na daban faƙatsa ni saniya ya ƙara matse ni karo na biyu hatta barga min jihada har sai da ya kai matsar ƙoƙarin shi kamar na baya a nan gurin aka ce mala'ika jibrilu kenan ya kai matsar ƙoƙarin shi a halin kenan wannan wannan kin da ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kenan ya sha bamban da wancan bayyana inda sidratul muntaha thumma arsalani sai kuma ya saka ni fa qala qara fa qultu ma ana bi qari fa akhadani fa ghattani thalitha sai kuma ya ƙara dai matsi ni karo na uku wanda kuma wannan dan saboda gabaki ɗaya ya zamanto ya karkade diddubin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga duniya sannan ya fuskanto gabaki ɗaya zuwa ga abin da mi za a bashi wannan yasa sai aka yi ta maimaita kenan wannan abubuwa idan duka tattarawa gabaki ɗaya da sallallahu alaihi wasallam gabaɗin shi da wannan ne wasu malaman tarbiyya suka kawo hujja akan cewa mai tarbiyantar da yaro ko malami kenan ba zai daki yaro ba sama da bulala uku don sama da tarbiyantarwa ba zai dake shi ba sama da bulala uku to sai dai malamai suka ce shi nan gurin ai ba wai don tarbiyantarwa ba ne ba hakan ya faru shi yasa wasu kuma suka ce a in akan kenan rashin ganewa ne ana iya dukan mutum to amma menene ya jayo wannan wannan mala'ika jibril ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam me tattara gabaki daya dubin shi da duk tunanin shi gabaki daya zuwa gami abinda zai zamanto an bashi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka ce kenan gatta ta farko matsaya ta farko li yatakhalla anid dunya dan ya kauce daga duniya ta biyu kuma li yatafarraga lima yuha ilai don saboda ya zamanto ya tattaru zuwa ga wahayin da za a mai ta uku kuma lil mu'anasa yanzu kuma an yi ɗaya an yi biyu an yi uku yanzu kuma don ya samu ɗebewa kewa ya zamanto kuma bashi da wani wahasha saboda abin ya maimaitu ya maimaitu duk abin da aka yi ɗaya aka yi biyu aka yi uku to sai zame maka ciki kuma baka baka da damuwa a nan gurin shi yasa a nan gurin suka ce sai ba a ce ba hatta balagha minnil jihad sai bai ce ba hatta bala saboda tuni kuma mi abin ya zamanto kenan ya ya saba da shi fa qala qara bismi rabbikal ladhi khalaq sai ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda yake mai halitta bayi wanda khalaqal insana min alaq wanda ya halicci jinsi na dan adam nan sai aka ambaci kenan a cikin halittun Allah sai aka halicci kenan halitta ta bil adama saboda kenan daraja da kuma sharaf na ɗan adam akan dukkanin halittun Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya kace khalqal insana aka ware ɗan adam saboda kenan mi karramawa da ubangiji yama bil adama a cikin halittun da Allah min alaq daga abin da yake alaq kenan gudan jini iqra wa rabbukal akram kai karatu wa rabbuk al akram da sunan ubangijinka ko kuma ubangijinka shine al akram wanda yake mafi daraja mafi karamci saboda haka wannan ibn abbas ya ce awwal shay nazala fil qur'ani khams ayat farko abin da ya sauka na alqur'ani ayoyin nan guda biyar sune sabanin wacce ruwaya wacce ake rawatawa daga jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu akan cewa ba wannan bane abin da ya fara sauka farja biha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma da waɗannan ayoyi ko da wannan kenan labari yarjufu fu'adu fu'adu halin kenan yarjufu tana kadawa tana makarkata tana kadawa fu'adu zuciye shi wa asbaha fu'adu ummi musa fariha saboda haka zuciye shi ta zaman to kenan tana kadawa saboda wannan abin da ya mamaye shi wanda ya saba ma al'ada ya saba ma abin da yake sabo abin da yake ba sabon ba kenan wanda ya zaman to kenan ya kautar daga dabi'a wacce take ta dan adam fadakal annabi sallallahu sai ya shiga ala khadija bint khuwailid ya shiga wajen khadija bint khuwailid uwar mu'mine radiyallahu anha kenan wanda dama ya saba in wani al'amari ya faru na damuwa ita ce mai cewa sai ya ba ta labari da irin abin da ya faru saboda haka sai ba ta labarin abin da ya faru wannan ya nuna mana cikar hankali na sayyidatuna khadija radiyallahu anha ba kowace mace bace al'amari zai faru irin wannan babban al'amari miji ya zamanto ya zo ya same ta akan tantaunawa sai wadda take mai hankali amma in sakara ce kaga dama ta dakawa da bata san kan abin ba ko kuma wadda take a yaya wadda ana faɗi hammalatul hatab ta bala takalmi kawai tana gaugawa zan shiga ban daki daga nan wuf kawai ta shiga makwabta sai ta je ta faɗi kan sahiya duk asiri ya turo in barawo ne ma za zuwa kama shi in ma menene dai ita yanzu dai ta je ta faɗi in ma kashe shi ne za a yi saboda haka kawai a zuwa kashe shi faƙala zammiluni zammiluni ya ce zammiluni zammiluni annan sarasa ya maimaita wannan so bi zammiluni zammiluni lullube ni lullube ni saboda haka annan sarasa ya faɗi wannan saboda tsananin abin da ya tashin hankali na al'amarin da ya gani wanda kuma al'ada ta gudana malamai suka ce kenan al'ada ta gudana akan samun nutsuwa na al'amari wanda yake na inda mutum yake karkarwa to aka lullube shi adance zai kaga ya samu nutsuwa fa zammaluhu saboda haka sai aka rufe manzala sallallahu hatta zahaba anhu rawu har ya zamanto wannan firgici razani din nan ya tafi falamma zahaba an ibrahim rawu waja'atu al-bushra lokacin da kenan firgici da razani ya tafi daga annabi ibrahim alaihi salam saboda haduwa da mala'ikun Allah ba karamin al'amari bane ba haduwa da mala'ika kaga annabi ibrahim ne kaga ga lokacin da wannan mala'iku suka zo qala inna minkum washidu malaika jibril ce muna matkar annabi ibrahim yace muna da matkar alwajal razani da tsoro tare da shi yasa Allah ce falamma zahaba an ibrahim rabbu ja'atul bushra lokacin da razanin ya tahi kenan annabi ibrahim ne ya samu nutsuwa waja'atul bushra kuma bishara ta zo me to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma kenan sai wannan wannan kin kuma he gashi jadiluna fi qaumi lut kenan ya samu aminci ya samu tsumani na a cikin wannan al'amari saboda haka hatta zahaba anhu rawu har sai da wannan razani ya tahi fa qala li khadija sai fari ma khadija wa akhbar ala khabar ya kwashe halin kenan wa akhbar ala khabar ya kwashe duk labarin ya bata laqad khashitu ala nafsi yace wallahi laqad khashitu ala nafsi haqiqa na je ma kaina tsoro ko dai mutuwa ko tsanani ko razani ko rashin lahiya ko na ba makamanci haka hafiz ibn hajar a karkashin wannan ya hakaito maganganu goma sha biyu na malamai wasu suka ce a kenan taba hankali amma wannan kauli ne rajihi wasu kuma suka ce shi su ma suka ce barna shi ma wannan kenan duka kuskure ne na uku suka ce mutuwa sama da tsananin tsoro wannan akwai ihtimalin wannan wasu suka ce rashin lahiya ibn abi jamra akwai shi ma ihtimalin wannan wasu suka ce dawama rashin lahiya na biyar akwai tabbaci akwai ihtimalin wannan wasu suka ce gaza daukan nauyin manzanci shi ma akwai ihtimalin wannan na shidda suka ce gaza dubi zuwa ga mala'ika saboda razanin shi ma akwai ihtimali na takwas rashin daukan hakuri a bisa cutarwar mutanen shi na tara za su iya kashe shi na goma kenan tsoron rabuwa da mazaunin shi shi ma akwai ihtimali na sha ɗaya ƙaryata shi shi ma akwai ihtimali na sha biyu kenan aibantawa da za su ne shi ma akwai ihtimali saboda duk hakan sun zamanto kenan mafi yawa sun faru kenan ga haka nan faƙalar lahu khadija sai sai da tana khadija radiyallahu anha tace kalla ma'ana nan gurin dan korewa da kuma nisantawa kalla sam ko kuma da ɗaya ko karka faɗo haka ko karka ji tsoro ko kuma rada'an ke ne zaman totsawa wallahi mana bayan ta kore wannan abin ba zai yi ba da wahala sai ta ce wallahi ina maka rantsuwa da ubangiji ma yi kuzika Allahu abadan abadan duniya Allah ba zai taɓa kunyata ka ba sallallahu alaihi wasallam a nuska ta kushmiha ne shi kuma kenan ma ya hazuru kallahu abada Allah ba zai bakanta maka ba har abada saboda haka sai ta ce innaka kenan sai ta zo da wannan albadar da mamini yake cewa anan guro fassalat hadhihi jumla an al-ula ta raba wannan jumlar daga ta farko saboda kasantuwar jawabi ne akan tambaya ɗin abin da yake hukuntawa kenan da kuma tambaya ce ta wani sababi wanda yake na musamman sannan kuma kyakkyawan ƙarfafawa ne akan abin da take son kenan ta faɗi mishi sai ta ce innaka latasilu rahim haƙiƙa kana sada zumunta waɗanda suke makusantanka sallallahu alaihi wasallam ya gaji wannan banu hashim banu muttalib mutane ne waɗanda suke sun yi fice wajen wannan aiki kin shi yasa abu talib alamiya yake cewa sumalil yatama usmatul lil aramili saboda haka kenan innaka latasilu rahim ya rasulullah lalle kana sadar da zumunta kana sadar da zumunta sai ta sifanta shi da tushe na makarimul akhlaq bayan da za a yi ka samu mutum mara sada zumunci kuma ka samu akwai makarimul akhlaq tattare da shi mafi yawa rashin sada zumuncin zaka iya samu ya samu asali daga mi kin mutane rowa kaza kaga duk wannan ne saboda haka sai ta sifanta shi da tushen makarimul akhlaq sada zumunci wanda saboda muhimmancin shi Allah subhanahu wataala yake tsawaita rayuwa da kwanukan mai sada zumunci iya daga abin da yake jan kwanukan mutum sada zumunci in kana sada zumunci zaka yi tsawon kwana kuma baka tsiyace ba in kai mai kudi ne ba za ka talauce ba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai ja rayuwarka ko ya mata albarka ko kuma ja rayuwa wanda yake wanda yake kenan hissi na zahiri saboda haka saboda kyautatawa zuwa ga wanda suke makusanta ko kuma zuwa ga waɗanda suke manisantanka ko ko dai zama to da gangar jiki ko zama da dukiya ko kuma wani abu wanda yake makamanci haka wa tahmilul kalla tace sannan kuma tahmilu kana daukan kalla nauye-nauye kaga lokacin da Abu Talib ya zaman tona da karamcin abin hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dauki sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kaga tun a zamanin jahiliya nawa suke gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa tahmilul kalla kana daukan alkalla nauyi ho kallon ala maula shine kenan asiqalu nauyi na mutane wa taksibul ma'dum sannan kana tsururi wa taksib kana tsururi ga al ma'dum ma'ana kana ba wanda bashida kenan wa taksib kana yin tsururi ko kana nema don saboda marashi saboda aka taksibul ma'lum kana samar da dukiya ga waninka wanda ba shida kana yi don ka taimaka mai don ka mashi kyauta irin abin da kuma ba a samu wajen waɗansu wanda ba kai ba saboda aka wa taksibul ma'lum wa taqdu tayf sannan kuma kana gara wacce take ta baki ma'ana kana ɗaukan nauyin waɗanda suke baki wata ƙudurdur wata inu ala nawa'ibul haq sannan kuma kana taimakawa akan nawa'ibul haq musibu waɗanda suke na gaskiya dukkanin wanda ya zo a halin ya rasa ko da cikin tsanani kakan taimaka mai da abin da zaka iya cikin nan malamai suka ce akwai nuni zuwa ga fadalar sayyidatina khadija radiyallahu anha da kuma gwaggwaban hankali da tunaninta da ra'ayinta ta yadda ta zo da wannan kalma wadda ta kumshi ɗaiɗaikun abin da ya gabata ɗaiɗaikun abin da ya gabata shine mi wata inu ala nawa'ibul haqq duka kenan sai ta dunkule a nan gurin malamai suka ce inna ma ajabatu bi kalamin fihi qasmun wa ta'kidun bi inna wallam ta zo mai da magana ta karfafawa akan abin da za ta hudi sannan kuma ya gabata mai irin waɗannan ɗabi'u masu siffantuwa da irin waɗannan tun asali ma ba su ƙasƙanta sannan kuma ba sa kunyata sannan kenan dalili ne da yake nuna duk wanda aka ɗabi'antar da shi akan ayyuka wanda suke na alkhairi kenan wani abu na cutarwa da musibu ba su samun shi sannan cikin kissar dai za mu fa'idanci ɗebewa kewa ga mutumin da musiba ta sauka gare shi ta hanyar ambata mai abubuwan da za su lallamu zuciyar shi su lallashi zuciyar shi kenan da kuma sauƙaƙa mashi abin da ya same shi sannan kuma cewa duk abin da ya sauka a gare shi wani al'amari ne wanda kenan wanda yake sassauka saboda haka wanda kuma irin hakan ya samu a gare shi shi ma ana sa an yi tsari'a alaihi man ya sifu bi nasihatihi wa sihati ra'ayi ya gaya ma wanda ka gamsu da kenan mi kenan ka gamsu da nasiha shi da kuma kyakkyawar ra'ayi shi wanda zai lallamu zuciyarka ya lallashe ka to lokaci a ramako so kusantuwar a ƙa'ida da ya kamata mu ƙarasa shi amma mu yi haƙuri duba da hadisi ne mai tsawo kuma wuce a kurkushen ba daidai ba ne a kan shallau kenan satin gaba da izinin da za mu dora a kai abinda muka haɗu ya zama to daidai allah ya tara mu cikin lada abubuwan da muka kuskure allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuma allah ya taimake mu abinda muke karantawa kare zaman to wuce a kanmu Allah subhanahu wata'ala ya taimaka mana akan tabbatuwa da kuma kiyayewa akan waɗannan Allah subhanahu